أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qasamina law nasha wa laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin su kafirai idan aka karanta musu ayoyin wato alqur'ani kalo kasamina sai su ce to eh to mun ji daga kaji karman mun ji din to amma alama kenan ba a yarda ba kasamina ai mun dade ai mun riga mun ji ai wannan ai ba wani ba wani abu bane launa sha'u la qulna misla hada mu ma da mun ga dama irin wannan abin da ka gino kake faɗa mu ma da sai mu faɗa da mun da mun so sai mu faɗa wani kafiri ne babba wanda yake cika wannan baki din yake gaya wa annabi sunansa qalahu an-nadr ibn al-harith an-nadr ibn al-harith li'annahu kana yati al-hayra mai tafiye tafiye ne yana zuwa kasuwanci to daga makka akwai wani gari na yahudawa ana kiransa haira yattajiru yakan je fatauci fayyashtari kutuba akhbaril a'ajim idan ya tafi haira to in ya zo dawowa yakan sayi littattafai mai ba da labarin ajamawa mutanen garuruwa daban-daban ƙasashe daban-daban wa yuhaddisu biha ahla makka to in ya dawo in ya karanta labaran ya haddace na haddacewa to in ya zo ya zauna shi kuma sai a kewaye shi yana ba da labari an samu abin hira kenan to shi ne yake ce to ai wai abin da annabi yake faɗa yana kwatanta shi da irin wannan shi wato tatsuniyoyi da yake soyowa yazo yana karan yana gaya wa mutane labari ana dariya to shi ne yake ai mu ma da mun ga dama da mun faɗi da mun faɗi irin abin da yake faɗa in haza wannan ai a wajensa yake wannan ba wani abu bane illa asatirul awwalin ba ce tatsuniyoyi ne na mutanen farko tatsuniya ce irin ta mutanen da shine kawai Muhammadu ya je iya ya zo yake gaya wa mutane amma ba wani abu a ciki na'am wa in qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
kaji magana irin ta bushewar zuciya har addu'a suke yi suna cewa wa isqalu ana gaya wa annabi ya rasulullahi ka tuna mana wani abu da ya faru yayin da suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika ya Allah wai suna suna gaya wa Allah in dai wannan abin da Muhammadu yake karantawa din nan muke ji yake gaya mana in ya tabbata gaskiya ne daga gare ka to a fa'amtar alaina hijaratan min sama to mu ba mu yadda ba tunda Muhammadu ne yake yi ba za mu yi imani ba kai mana ruwan takwankwane daga sama ya kona mu ya halaka mu awi tana bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi kaga da aikin hankali ne da sai su ce ya Allah wannan al'amari in dai gas wanda Muhammadu ke karanta mana din nan in gaskiya ne daga gare ka ne abin yake to ya Allah mu mun yadda mu yi imani kuma sai suka yi kansu ko kansu mummunar addu'a fa'amtar alaina min as-sama'i kai mana fa'amtar alaina tijaratan min as-sama'i kai mana ruwan tsakwankwane daga sama ko ko ba wannan ba ma awitina bi azabin ali ka zo mana da azaba mai radadi shine shehu yace ma ashaddu hamaqatahu mamakin tsananin haukan waɗannan mutane hamaka wauta wa idza qalu ay wa idza qalu yayin da suka yi addu'a suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika da yadda suka ce ya Allah in dai wannan abin da Muhammadu yake faɗan nan gaskiya ne daga gare ka ne to kana min haqqihi an yaqula to abin da ya kamata ba mummunar addu'a zai yi wa kansa ba haƙƙinsa abin da ya kamata ya ce in kana haza huwal haqqa min indika da abin da ya kamata ya faɗa shi nazar ya ce ya Allah in wannan abin da Muhammadu yake karantawa gaskiya ne daga gare ka ne faj'alna nu'minu bihi to da abin da ya kamata ya faɗa to ka sanya mu yi imani da shi to a a sai ce fa amtar alaina hijaratan min sama in dai haka ne to ai mana ruwan ruwa daga tsakon kwani daga sama ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi to wannan abin da suka yi ba wauta ne da hauka ba walakin in kana hadha huwa al-haqq min indika amma su buɗi baki su ce ya Allah in wannan gaskiya ne daga gare ka fa amtir alaina hijaratan min as-samai ka zo mana da ruwan sakwankwane daga sama awitina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi dan abin da suka yi addu'a kenan wa kansu talabu haza min Allah wai suka nemi wannan Allah ya mutu haka din daga gare shi na'am sai Allah ya ce
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
Allah yake ai sun riga sun ci albarkacinta annabi Muhammadu ba sun ci albarkacinta saboda ai wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah bai kasance zai mutu azaba ba mutukan kana cikin su zaman wanka a cikin su to ya kawo sauki ba za a yi musu azaba ba albarkacin ka mutum kana tare da su kaga wannan sun ci gajiya kenan ko sannan kuma ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun wani garanti na biyu shine Allah bai yi alƙawarin zai musu azaba ba mutum suna tuba ma dama annabi sallallahu alaihi wa sallam bil ummati matukar manza Allah yana na a cikin al'ummarsa fala yanzulu azabu to azaba ba za ta zo ba li'anna an-nabiyya idza uhlika domin idza uhlika ummatu ko qaumu domin kowane annabi in gaba daya aka halakar da mutanensa yantaha amruhu to suwa zai magana da su kenan al'amarin sa ya kare kenan والنبي صلى الله عليه وسلم امره لا ينتهي annabi kuma al'amarin sa har karshe har duniya ta tashi al'amarin sa ba zai fice ba ila akhirin duniya wannan kenan wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun garanti na farko shine samuwan annabi in yana tare da mutane to babu azaba kuma in suna istighfari Allah ba zai musu azaba ba shi ne yake ma damu yastaghfiruna Allah matukar mutane ba su gushe ba suna istighfari suna toba wa Allah la yanzilu alaihim azabu to azaba ba za ta saukan musu ba wannan wa jama'a ne ake magana ko jama'a muddin suna toba su istighfari ba babba abu ne ba istighfari babban abu ne shi kadai in kare karike da kore bala'i da jawo alheri istighfari shi kadai ya isa wa tus wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bidirar wa yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sai ke malakum la taduna lillahi wa qara Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu aminci ne ga mutane wajen samun zaman lafiya manzon Allah yana tare da su a to abokan manzon Allah yana tare da su yana tare da mu kullum yana zuciyar mu wanda yake jin annabi jiki ne ya tafi to shi ne yake jin shi kenan babu annabi amma mu kan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma damu yastaghfiruna Allah la yazulu alaihim azabu matukar suna istighfari suna toba wa Allah to azaba ba za ta saukan musu ba qala rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammadu manzo rahama sallallahu alaihi wa sallam yana cewa anzalallahu amanani li ummati akwai wasu aminci guda biyu amincewa guda biyu da Allah ya saukara al'ummata amince amince na farko da Allah ya ce wa ma kana ma kana wa ma kana Allah li yu'azzibahu wa anta fihi Allah bai kasance zai azabtar da al'umma ba mutu karkana cikin su to wanda shi yake jin annabi baya ya tuba baya cikin baya tare da su mu kan mun san annabi yana tare da mu wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah bai zama zai musu azaba ba matukan suna istighfari to saboda haka yawan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan sa har mutum ya zama a ko'ina yana tare da annabi wasu bayan Allah suna kwanciya sai kawai sai shafiyar manzon Allah sai ta zo musu misali ko mace ce kake nema in ta zauna a zuciyarka kana son ta so na hakika to fa duk duniya ba wata kamanta kana kwanciya bacci sai ka ga ta nan ko ba yi faruwa me ya ja wannan ai to annabi ne in ka so shi ai biye da haka ma haka yake faruwa to abubuwan ne sai wanda aka kama hannunsa aka nuna masa qala idza madat matsayi annabi yace to ni idan na wuce na fafu taraktu fihim al-istighfar don zan basu da istighfari istighfari in kai kadai ne in kana tsoron masifa kana tsoron wata damuwa in ba wani bai baka wani lakani ba to ga istighfari kai dai ka gani duk abin da ya fuskanto ka Allah zai kauda shi to wannan wani abu ne Allah ne ya ba mu albarkacin manzon Allah na'am
wama lahum alla yu'azzibahum Allah wa hum yasuddun 'anil masjidil haram wama kanu awliya'a ila awliya'uhum المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allah ya ce waɗannan miyagun mutane da suka ƙin imani ba su gane Allah ba ba su gane manzan Allah ba dole su sha azaba dole azaba ta zo musu su da kansu za su jawo ma azaba wa ma lahu Allah yu'azzibahum Allah me zai hana Allah ya azabtar da su babu wani dalilin da zai hana Allah ya musu azaba azabar ma na farko bisaiki shine azabtar da su da takwabi in aka je yaki haitu anna al-azaba tunda yake dai azaba la yati min as-sama in zai zo tsakanin mutum da mutum ba wai daga sama bane a'a daga hannun ƴan uwansa mutane ne la budda an yu'adhibahum Allah bi sai tunda azabar ba ta sama bane don akwai azaba daga sama to in dai ta kasa ne to daga cikin ba makawa tunda sun saba wa Allah kuma suna cika baki cewa azabar ta zo to babu makawa Allah zai azabtar da su bi sai da kafafi yawma badr a ranar badar haka kuma aka yi da tabbabin aka yi musu azaba a ranar badar daga cikin laifuffukansu da ya sa Allah ya tsane su yake musu azaba wa hum yasudduna anil masjidil haram daga cikin laifuffukansu suna tsare mutane suna tsare annabi gabanin wannan masallaci mai alfarma lokacin da ya riga ya kaura daga makka ya koma madina to wata ran kawai sai ya je zai je ya umratul qada zai yi umra suka ce ba su yadda ya shiga ba ba su yadda ya shiga ba mutum fa da ɗakin nan na Allah ne kuma shi ne babban bawan Allah bayan haka kuma in maganar makka ce babu wanda ya bi shi asali a makka to amma zai shigo garin su ko kuma zai iso ɗakin ubangijinsa don ya yi ibada amma a ce ba zai shiga ba wahu ya suttuna yamna'una nabiyya sallallahu alaihi wa sallam anil masjidil haram suna tsare annabi da shi da sahabbansa gabarin zuwa masallaci ne alfarma kuma har yanzu wa ma kanu awliya'ahu su ba ma'abutan wannan ɗakin bane ƙarya suke wasu ce su ne majibintan wannan ɗakin ƙarya suke a'a wa ma kanu auliya ba su ne majibinta wannan ɗakin ba annabi ne majibincin ɗakin kuma ya ce zai zo ɗakin a ce za a hana shi in auliya uhu illa almuttaqu masu jibintan wannan ɗaki ba waɗansu bane sai masu takawa wato sahabban annabi kenan walakin aktharuhum la ya'lamun amma mafiya yawan kafirai ba su san da haka ba ai la wilayata lahum ala albayt ba su da wani jibinta akan wannan aiki na Allah jibintan na almuttaquna na masu takawa ne musulmai mabiya manzon Allah na'am
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيه فذوقوا العذاب بما كنتم تشكرون
wannan ɗaki na Ka'aba ɗaki haramin nan an shirya shi ne saboda abautawa Allah kuma abauta masa shi kaɗai amma su da suke da awan cewa ɗakin su ne su ne waliyan wannan ɗakin sai Allah ya ce wa ma kana salatu indal bayt addu'o'insu ko ba su da wata ibada a wajen a wajen wannan ɗakin illa muka'a sai dai duwa sabir fito da ɗaga muryoyi daban-daban wanda babu Allah a ciki muka'an safiran shine ke duwa wata sikan kuma da tabi sikan aikin su kenan da zai duwa da tabi da tsalle babu Allah a ciki ubangijin wannan daki ja'alu zalika mawdi'a salatihim sun sanya wannan shine wato gurin wato addu'o'in su kenan in ka duba ka ga waɗanda ba musulmai ba in sun ce maka suna ibada to ka je ka ga wani irin ibada ne muka'an watan biya ne sai duwa ne da kuma yin tabi maza da mata ana tsalle ibadar kenan ko ba haka bane alhamdulillah mu musulmi ne mu ne muka san Allah aka tsara mana in ka ga tsari a sabon sallah ai tsarin kawai zai burge ka an yi fare waje guda ko mutum ɗaya yana bada command ana bautawa Allah wannan sai musulunci to don haka Allah ya ce tun da haka kuke fazuqul azaba ku ɗanɗani azaba don sun ɗanɗana tun a yakin badar bai ma kuntum tasburu saboda kafircewa da kuka yi wa Allah نعم
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
Allah ya ce, Innan lazina kafaru, sane waɗanda suka kafurta, yin fi ƙuna amwalau suna kashe dukiyansu, ba waje da baki ba kashe dukiya shine infaki, suna kashe kuɗinsu, tsananin kashewa fiye da yadda musulmi suke kashe kuɗinsu a kan addininsu. Amma na musulmi mai amfani ne na kuwa zai tafi ne haba a mansura. ينفقون أموالهم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم suna kashe dukiyansu mai ɗimbin yawa don yaƙar annabi a lokacin da annabi yake da awa kenan suna kashe kuɗi ta ko ta ina to a yanzu kuma sun bari ne yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah suna kashe dukiyoyinsu don su tsare hanyar Allah shi ne kar a gane musulunci duk wani abu da kaga suke yi a fito ta bayan gida a kafa waɗansu non governmental organization masu ɗimbin yawa wai don a za sace tunanin mutane a ce babu addini mai tausayi sai wancan addini a a ƙarya ne mun riga mun karanta in muka sami jarraba daga Allah wanda mu ne muke da kulasa muke da abin a hannunmu kuma sai aka sami wani lokaci akan sami akasi wata rana sayyidina ali yana hira da wani bayahudi yana ce su idan suna ibada to fa ba su tuna komai komai suka manta to amma shi sayyidina ali sai ya tuna cewa shi ba ma shi ba kai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai iya zuwa yayin sallah har ya gama bai tuna komai ba akwai wata kyautar gona zan ba shi ina aka nema aka rasa to shine sai ina alai ke bayani to ai shi ke dan barawo ne barawo yana shiga ɗakin da baka to ai shi yasa in ka tafi ka same su a gurin ibadan su ko faɗa ba za ka ga ana yi ba ba shi nan a gurin saboda ya riga ya gama da can ba tan ne wajen aikinsa ba gurin aikinsa nan ne gidajenmu masallatanmu kasuwanninmu don mu ne muke ganin ya riga ya yi alwashi cewa sai ya batar da mu to mu ne yake ganin zai yi bakin kokarin da ya gina yaƙa to shi yasa sai ka ga musulmi abin mamaki wanda mu ne ya kamata mu kashe kuɗinmu don taimakawa addinin mu sai ka ga ba ma iyawa da sauran abubuwa saboda haka Allah yake cewa su kafirai suna kashe dukiyoyinsu da yasuddu an sabilillah don su tsare mutane ga barin hanyar Allah tun a zamanin annabi sun kashe kuɗi masu dimbin yawa don su halakar da annabi don su hana addinin annabi ci gaba daga cikin waɗanda suka kashe kuɗi a zamanin annabi musamman a wajen yaƙi Abu Sufyan ittara alfaini ya ɗebo sojojin haya daga ƙasashe daban-daban wajen mutum dubu biyu. Kyauta za a yi masa ne? Ai kuɗi ne yin shi kuma na amwalau me yasa ya kace da ya tuddo an sabilillah. Wannan an yi ne a ranar yakin Uhudu ya je waɗannan hayan waɗannan sojojin. To Allah ya ce su yi tayi dai fa sayunfiqunaha da sannan za su kakkashe kuɗin su kakkashe ثم تكون عليهم حسرة karshe kashe kuɗin sai ya dawo ya zama nadama a kan su don bukata ba za ta biya ba nadamatu li fawatiha wa fawati ma qasaduhu saboda dukiyar ta su kace ta tafi ta lalace abin da suka kashe kuɗin domin sa kuma nan ma bukata ba ta biya ba sannan daga ƙarshe sun mayu labo daga ƙarshe kuma a rinjaye ai haka aka yi ƙarshe manzon Allah shi ya cinye jaziratul arab duk gaba ɗaya ya zama babu wani mai daga kai sai a bisa ƙarƙashin gwamnatin musulunci wanda ya yarda zai zauna to ya zauna yana addininsa amma kar ya taɓa musulunci idan bai haka ba kuwa zai ga kowane irin adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sa akwai wani a zamanin sa na Umar ne wani ba yahudi tsufa ya kama shi tukuf tukuf babu wani mai taimaka masa sai ya sa a yanka masa kudi a rika baki yace ai lokacin da yake da lafiya ai abin akwai abin da yake baiwa gwamnatin musulunci to yanzu kuma tun da ya tsoho ba zai iya komai ba ai ba za mu wazar da shi ba gaji adala adalci irin na na musulunci to shine Allah yake cewa sun bai gulabu sannan a rinjaye su tun daga nan duniya musulunci kuma ya ci gaba da yaduwa babu abin da suka iya Allah ya taimake mu na'am wallazina kafaru sannan waɗanda suke kafirai dama daga cikin su ila jahannama yusaru idan suka mutu din za a tattara su ne a jefa su cikin wutar jahannama Allah ubangiji ya kiyaye mu na'am
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا وأن سك كافر فيه والذين كفروا إلى جهنم يوسروا كاية ليميز الله الخبيث Allah ya yi wannan tsari ɗin ne ya halakar da kafirai bayan sun kashe dukiyansu bai biya musu bukata ba kuma in suka mutu a tura su wutan jahannama to Allah ya ce yayi haka ne li yamizallahu al-khabisa don Allah ya ware mummuna daga kyakkyawa a ware mummuna daban a ware kyakkyawa daban ka san idan babu mummuna ba za ka san darajar kyakkyawa ba ko za ka sani kana iya rarrabewa ai sai ka ga mummuna tukun ka san kyau sai ka ga mugu tukun ka san menene ka san nagari dole sai an haɗa saboda a rarrabe to dama Allah ya yi haka ne liyamiz al-khabisa liyamiz Allah al-khabisa don Allah ya rarrabe da al-khabisa mummunan abu shine kafiri min at-tayyib ya ware mummuna daban ya ware kikkiawa daban wanne ne mummunan kafiri wanne ne kikkiawan mumini to Allah ya haka ne don ayi aware aware munana aware kyawawa wa yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'd sai ya hada abi wato munanan ya hada bangare da bangare ya hada wannan da wannan ya tara waje guda fayarkumahu jami'an ya dunkule su ya tara su gaba ɗaya mutarakiman ba'dahu ala ba'd wannan mummuna akan wannan mummunan ya labta su waje guda fayaj'aluhu fi jahannam daga ƙarshe in ya tattara sai ya jefa su cikin wutan jahannama Allah ya kiyaye mu ulaika humul khasirun Allah yake waɗannan su ne masu asara tunda wanda yake ga wutan jahannama an taɓa samu wani mai asara irin sa to ulaika humul khasirun waɗannan su ne masu asara na'am قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين
الله سبحانه وتعالى يتي qul lil ladina kafaru ka gaya wa dukkan kafirai kamar abu sufyan da shi da mutanensa kai da dukkan kafiran duniya a gaya musu ji Allah in yantahu in suka hanu suka fasa yin kafirci suka kuma fasa yaƙar annabi ko kuma yaƙar musulunci to shikenan ai abin nema ya samu don me za a yi faɗa da su yughfar lahum ma qad za a gafarta musu duk abubuwan da ya gabata na laifukan su duk za a yi ai Allah ba wai sha'awansa ne ya kona kowa ba in aka musulunta ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima me Allah zai yi da ku ne da za ku gode wa Allah ku yi imani ai da Allah sai ya gode muku sai ya karbe ku ya shigar da ku aljanna to saboda haka a gaya muku su kafare inda za su haɗu su daina kafirci za a gafarta musu ma kalsala duk laifin da ya gabata wanda suka aikata amma in suka tuba suka yi tuban muduru wa in ya'udu suka sake komawa zuwa ga kafirci ko kuma suka koma zuwa faɗa da manzon Allah ko suka koma faɗa da musulunci gaba ɗaya to faqat marar sunnatul awwalin to ina jin ina jin hankalin al'adar Allah game da mutanen farko ya gabata to su koyi darasi a wajen menene sunnar Allah game da waɗanda suka gabata shine da suka ki imani sai aka halakar da su to wannan sunna ta halakar da masu ƙin imanin nan ta riga ta fa ta shuɗe ta gabata don haka su lura da wannan don su yi wa kansu faɗa sunnatan sunnatuna fihi sunnar mu da muka sunnanta game da kafiran da suka gabata da yayi sunnar bil ihlal shine da suka ki imani ai halakar da su muka yi faka da na fa'alu bi to su ma haka za mu yi da su na'am
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Allah yana gaya wa musulmai in dai ta sauro za a yaki to babu ja da baya kullum muna gaya wa mutane cewa lura da waɗannan ayoyi waɗanda suka jahi suka jahilci yadda ayoyin suke to sukan fake da su su hana kowa zaman lafiya a duniya babu ban sharaɗin yaƙi da sauransu kawai sai a ɗauka a je ne kawai daga jin labarin inda kafirai suke a je a kashe kawai ba sharaɗi ba bin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ka'idodin da ya bi kafin ya yi jihadi wannan kuskure ne idan aka ji ana maganan a kashe a kashe wannan fa a fagen yaƙi ne na sha faɗi cewa musulunci wani tsari ne na gaba ɗaya na rayuwa gaba ɗaya a dukkan ɓangarori na rayuwa yana nan a cikin tsarin rayuwa na musulunci. In ka ɗauka ka ce musulunci wani tsari ne wani gwamnati ne mai zaman kansa. To in aka ce an kafa gwamnati, to za ka tara gwamnati tana da ma'aikatu daban-daban. Akwai ma'aikatan tsaro ko babu, da kuma makarantun su. Akwai ma'aikatan kiwon lafiya ko babu, da kuma makarantunsu da gurin ayyuka ɗin. akwai ma'aikatan gona ko babu akwai ma'aikatar ciniki da kasuwanci ko babu to idan ka je inda ma'aikatan sojojin nan za ka ji zancen kasuwanci ko zancen tausayi a gurin me za ka ji a kisa kawai a koya wa mutum kashewa saboda me saboda rayuwar kenan zaman su kenan in ya tashi su ne tsaron kasa to in ba a koya masa wannan ba ran da abin ya taso asibiti za a je a ɗebo masu tsaron ko ma'aikatan kasuwan ciniki da kasuwanci ko ma'aikatar gona ma'aikatar sojoji nan za a tafi to musulunci komai da komai ne a cikin alkur'anin nan in kana karatu ka je aka zo gaba na maganar sojoji haba kamar yanzu za a tashi to shine waɗansu daga cikin waɗanda suke da karancin fahimta a musulunci to kullum wa'azinsu wannan ne a tafi kawai a mutu yawa duniya ba su da wani gida na uku daga darul kufri ne sai darul darul islam a wajen su babu na uku imma kana darul islam ne ko kana darul kufri haka suke faɗi ko ba haka bane to idan haka ne kuwa alhali musulunci ya yadda akwai na uku akwai waɗanda ba musulmai ba musulmai bane kafiran ne amma kuma an yarda na amana ne za a yi yarjejeniya bisa ka'ida da su to amma waɗancan mutanen ba su da wannan ka'ida ɗin to amma musulunci yana da wannan in ka je a kashe a kashe in kuka gamu da su ku ɗauki wuyansu ku yi kaza kaza kaza da sauransu to amma in ka taɓa wani ɓangaren za ka ji wannan a'a maganan tausayi ne to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai Allah yake cewa walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fatu min hawli menene yake ce din talahu na'am fa bima rahmatin min Allah din talahu saboda kasancewar wata rahama ce daga Allah wanda Allah ya aiko sai ka zamo mai kamar ma turanci mai leniency din talahu ka zamo mai sanyin hali mai tausasawa gare shi ko ba gane ba to saboda haka anan ana fagen yaki ne shine Allah yake cewa na'am me me me ka karanta ne Allah subhanahu wata'ala yake kul lil ladina kafaru a baki bane wa qatiluhu in ka dauro aka hadu a fagen yaki inji Allah to fa qatiluhu to in baka ko ka kashe su ba za su barko ne a to me abin yi ko a wajen yaki bugawa kashewa hatta la takuna fitnatun ku yaƙe ku kashe su har sai ya zama ba za a bauta wa wani abu ba sai Allah babu shirka a bayan kasa haza gayatu jihad wannan matukar jihadi ke wa yakunu ad-din kulluhu lillah sai kun ga addini gaba ɗaya addinin da ake a duniya ya zama na Allah ne amma idan suka daina yakan ku ko suka bar kafirci fa inin tahaw anil kufri in suka hanu suka daina yin kafirci fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah mai gani ne da abubuwan da suke aikatawa fa yujazihi bihi zai musu sakayya da shi na'am
تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
Allah ya ce to wa in tawallau in gashi an yi wa'azi an yi kira amma duk da haka suka juya baya anil imani suka ƙi yin imani to babu damuwa ku rabu da su fa'lamu anna Allah maulaku ku sani ku din Allah shine majibincin lamarin ku in ma fadan ne babu wani abin tsoro Allah shine maulaku mai taimaka muku wa mutawalli umuriku mai jibinta al'amarin ku ni'mal maula tunda Allah ko shine majibincin al'amari to madalla da Allah al-maula majibincin al'amari madalla da wannan mai jibinta al'amarin shi Allah wa ni'man nasir madalla mataimaki wato Allah subhanahu wa ta'ala annasir lahu na'am wa'lamu anna ma ghanimtum shay'in fa anna lillahi khumsahu فأن لله قوته وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
نعم wannan kai hizbi na wa'alamu anna maganin ku a cikin darsa na wannan tafsiri da shehu yake yi dama na gaya muku cewa tafsirin da muke muna yi ne cikin littafin tafsirin shekul islam shehu ibrahim kaula to darasi darasi darasi yake to mu da yake tsarin gwargwadon lokacin da muka ɗiba ne ba ma iya kai wani darasi gaba ɗaya darasi ma na shehu wata ran za ka tarar za mu yi karatu kamar ɗaya so ko biyu kafin mu zo kan darasi wata ran za mu iso darasi kuma tsarin mu bai ƙare ba to muka mutu to saboda haka wannan yana daga cikin darasi na na ishirin da ɗaya daga cikin darussa na majalisin tafsiri na shekul islam na gaya muku cewa kan kan kowane darasi kafin ya shiga wato karatu akwai shimfiɗa da ya saba yi na addu'a daga ya zo in ya zauna yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر وانفعتك بنظرتك تأتي لنا بالزفر وأن شبرا yakan yi kafin ya ci gaba da karatu to saboda haka wannan aya da malam ya ja yanzu tana ba da amsan bayanin tambayar da aka yas'alo naka anil anfal maganan ganima din nan ana tambayar ka al anfal riban yaki ko ganimar yaki shin suwaye ne ya kamata su yi amfani da ita samari suka ce su ne don su ne masu shiga fagen yaki a kashe su su kashe don haka su suka fi cancanta don su ci ganima sai dattawa kuma suka ce a in ba ma nan kowane ne suke shirya yaƙi ko kuna da dabaran yaƙi ne mu ne duk da muna zaune amma in yaƙi ya kare ai wajen mu za ku dawo mu gaya muku da barbarun da za a yi don haka mu ne to duk Allah ya ce a'a duk dai tsarin ba haka yake ba يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله لله والرسول to saboda haka Allah sai ya faɗi wannan kawai yace na Allah ne da annabi to bayan haka akwai waɗanda kuma ya kamata a baiwa bayan Allah da annabi in annabi ya zai iya haɗawa duk gaba ɗaya ba wanda ya isa ya tambaya na Allah ne na annabi kayan Allah na annabi ne na annabi na Allah ne to annabi shine wakilin Allah mai sarrafa dukiya Allah yana cin kudi ne amma ya ce annabi ne mai ce ga yadda za a yi da kudi to shine ga yadda bayanin yadda rabon ganimin yake wa alamu anna ma ganimtu ku sani duk abin da kuka ribato akhadtum min al-kuffar qahara abinda duk kuka kwato wajen kafirai a fagen yaki da karfin siya qahara ne ke inna kowane irin abu ne to yadda za a raba fa anna lillahi khumsuhu to ɗaya cikin biyar na Allah ne kuna ji ya amuru fihi bima sha Allah ya ga dama zai faɗi nawa ne amma kaza za a yi shi walil walil rasul na Allah ne ga manzon Allah su ne akan wannan khumsi fa anna lillahi khumsuhu lillahi walil rasul na Allah ne da kuma na manzon Allah ne wannan ɗaya cikin biyar. To saura cikin biyar akwai nawa, akwai sauran hudu cikin biyar wanda ya rage. To bayan haka sauran hudu cikin biyar ɗin, a, a, cikin ɗayan ne ke har yanzu, fa anna lillahi ya kuma sahu walin rasuli walin zilkurba. Bayan an cire, an bai Allah, an bai manzan Allah walin zilkurba. kuma dangin annabi makusata duk a cikin ɗaya cikin biyar ɗin fa wale ya tama marayu duk ba a cikin ɗaya cikin biyar ɗin fa wal masaki miskinai shi ma ɗaya cikin biyar ɗin wabni sabi da kuma matafi ɗan tabarki to sauran hudu cikin biyar wannan kuma na waɗanda suka tafi yaƙi ne su ne za a raba a ba su ganima bari ku je yadda abin yake walil rasul walil qurba dul qurba sune qarabatun nabi sallallahu alaihi wa sallam yan uwan annabi na jini min bani hashim wa bani al-muttalib da banu hashim da banu abdul muttalib sune duk duriyar da suka fito wannan gurin to suna cikin waɗanda za a baiwa ganima na yaki wal yatama sune atfalul muslimin ‘ya'yan musulmai ƙanana, allazi na halaka aba'uhu waɗanda iyayensu suka rasu suka bar su, wahun fukara kuma suna fakirai, ba a bar su da dukiya ba. Wal mataki da kuma miskine, zawil hajati ma'abota bukata minal musulmi daga cikin musulmai, ba wai dan su nema ba sun nema Allah bai kaddara sun aje komai ba suna da bukata, to su ma a ba su. Wabni sabil da matafi almunqati fi safarihi wanda guzurinsa ya yanke a halin tafiyarsa min almuslimin to kuna jin bayanin sai shehu ya ce hukumul ganimati hukuncin dukiyar ganima riban yaki an tuhammasa a kasa kashi biyar shine tuhammas wal aslu fil ganima shin kalmar ma ganima din ina aka samo ne in ji shehu yace ma ufiza min al-ghanami min al-adu misali an je faɗa da abokan gaba sai aka kwaje ganam dabbobin su da asalin ganiman dabbobi ne to daga nan aka sami ganima saboda ganam ganam da aka tara abinda aka kwato na dabbobi min al-adu qaharan da karfin tsiya to daga nan ne sai aka fa'utlika ala kulli malin yuqadu min al-adwi qahara to sai ana amfani da kalmar ganima kai duk wata dukiyar ma da aka kwato a wajen abokan gaba sai ana kiranta ganima daga sunan gana da da farko dabbobi ne kadai ake kwacewa to amma yanzu duk abin da aka samu to in aka tattara da dabbobin ne da shanu da tumaki da awaki da kuma dukiya su kuɗi su kayan abinci dukkansu sai aka kira su ganima walau lam yakun ganaman ko da babu tunkiya ko ɗaya ko da ba dabba a ciki in aka ɗebo to sunan wannan abun ganima amma kun ji asalin sa dai daga inda aka samu idza haraba almuslimun alkuffara idan musulmai suka yaki kafirai ala sabili iqamati din bi tafarkin sai da addini wa qaharuhum suka rinjaye wa akhadhu amwalahum suka kwace dukiyoyinsu fa hukumul lahi fi tilkal ganima to hukuncin da Allah ya ajiye akan wannan dukiya ta ganima an tuji ana kamfata asa sai dukiyar sai aka sa ta kashi biyar kuna jin karatu sai aka sa kashi biyar ismun lillahi wal rasul kashi daya cikin biyar na Allah ne na annabi ne na dange makusata ne na marayu ne na miskine ne na matafiya ne ɗaya cikin biyar to sai shehu ya ce to in an cire ɗaya cikin biyar aka bai Allah aka bai manzon Allah aka bai marayu aka bai fakirai aka bai miskinai aka bai matafiya to saura nawa saura hudu cikin biyar wal arba'atu akhmas al baqiya hudu cikin biyar ɗin da suka rage to wannan kuma yaya za a yi da shi yace lijani ilghanimina za a raba wa dukkan waɗanda suka halarci yaƙi aka karɓo ganima da su wato sojojin yaƙi su ne za a ba su wannan kuna ji wa nasibul lahi huwa nasibu rasulillah rabon Allah ai rabon manzon Allah ne Allah ne zai da dukiyar ku amma rabon manzon Allah ne lillahi wal rasul na Allah ne kuma na manzon Allah haza lil rasul fakat tunda an ce na Allah da annabi to kawai na annabi ne kawai annabi ne zai hukunci akan dukiyar Allah da tasa kuma yadda ya ga dama walizil qurba dangi makusata to su wane ne dangi makusata sai ce karabatun nabi sallallahu alaihi wasallam min bani hajim dangin annabi makusata daga cikin kabilan banu hajim wa bani al-muttalib da banu abdul muttalib to duk zuriyar da suka fito a wannan su ne suka cancanci in an zo rabo har da su lahum ismun akwai rabo da za a kasa a basu wal yatama wal masakin wa ibn sabil duk waɗannan fa a cikin ɗaya cikin biyar tare da Allah da mandan Allah da waɗannan zawil qurba da da da masakin yatama da masakin da ibn sabil kuna ji ko arsalallahu fi zil qurba wajen karatu da Allah ya kawo a karkashin wannan ayan yace wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli kuma sai yace walidil qurba amma da ya ga dama sai yace walir rasuli wa zil qurba amma sai ya kawo la don karka dauka idan aka zil qurba dukkan su an hada su ne a cikin kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a a shi yasa aka fito da walizil qurba aka ware su daban zil qurba da yatama da masakin da ibnu sabil duk kowa na za a raba a bashi cikin ɗaya cikin biyar din nan bi khilafil aqsami salasa albaqiya li la yuzanna annahum dakhiluna fi ismin nabi dan kar a dauka cewa suna cikin rabo kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokaci falkumusul khamsa ɗaya cikin biyar ɗin nan a likafati a asnaf lirrasuli wal til qurba wal yatama wal masakin wal sabili ɗaya ɗin nan cikin biyar na Allah ne da mandan Allah da marayu da nan Allah da mandan Allah da dangin mandan Allah da marayu da miskinai da matafiyi to wannan kaso da aka ce kason annabi kaga lokacin da annabi yake nan in an dora masa ya karɓi kayansa to yayin da ya rasu ba wa za a baiwa shi ne yake wannan ma ta wasiyar rasulu sallallahu alaihi wa sallam alal hanafiyyun wasu malamai na hanafiyawa suka ce to rabon annabi kan zo a ganin su sakata ya faɗi kenan saboda haka kason da za a baiwa annabi da yanzu babu فقط نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي امام الشافعي daga cikin malaman mazhaba yace a aware mutum rabon annabin ya fadi innahu baqiya lizil qurba ai akwai dangin annabi sai a hada a basu a karkata a basu min bani hajimin wa bani muttalib daga banu hajim da banu abdul muttalib wa qala malik imam malik a cikin malaman masaba wanda muke bin masabansa yace to idan manzon Allah ya rasu ko ya fa ya bar duniya kuma gashi an je an yaki an sami ganima to kasanta yuqayyiru al-imam fi zalik liman ne ko shugaban kasa na musulunci shi zai zai bada zabi zai zabi abin da ya ga dama ko ya duk yadda ya sarrafa wajen aikin Allah wataƙila ya ce a ƙara wa sojoji watakila ya ce a gyara masallatai watakila ya ce a gyara makarantu watakila ya ce a gyara hanyoyi wannan shine za a bashi zabi na kafin annabi tunda manzon Allah baya wannan in ji ra'ayin Imam Malik wa hada matu Maliki wa zawil qurba biyar wa zawil qurba to daga cikin rabo da alqur'ani ya raba yace in an zo ga rabon ganima har da dangin annabi makusata to su wane ne su yace banu hashim da banu musalif an riga an faɗa zuriyan banu hashim gaba ɗayan su da zuriyan banu abdul musalif gaba ɗayan su to waɗannan su ne duk waɗanda suka fito a wannan tsatson su ne har gaba da yau inda za a yi wani yaki to in akwai wannan zuriyar to dole a baki don haka sharifai manyan mutane ne in mutum ya zo maka to in baka gane ba in ba za ka masa komai baka sallame shi karka ce a masa bakar magana an taba jinin annabi ka gan shi baki kai baka san gwagwarmayar da aka yi ta yi bane auratayya da sauransu a shiga nan a shiga nan yana iya yiwa a samu eh kwarai da gaske ba ruwanka in ba za ka iya masa wani abu ka sallame shi kawai ka bashi hakuri amma kar ka masa bakar magana balle ka je annabi ya kore ka Allah ya kyauta. Na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah tarihinsa huwa Muhammadu ibn Abdullah ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قتيب فلسفان iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Muhammadu dan Abdullahi Abdullahi dan Abdul Muttalib Abdul Muttalib dan Hashim Hashim dan Abdul Manaf Abdul Manaf dan Qusayyu to shi Qusayyu lahu arba'atu aulad yana da 'ya'ya guda hudu akwai Abdul Manaf sai yakan karanto wani baiti Abdul Manaf Amarul Bakhai na manta baitu amma sai shi yace shine wata na fafaha na kasan jaziratul arab yace yana da ƴaƴa guda hudu shi abdul manaf akwai abdul uzza da abdul dar da abdul shamsi su hudu ne wa abdul manaf huwa jaddu rasulillah abdul manaf kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa hashim min auladihi Hashim na daga cikin ƴaƴan Abdumanaf auladuhu ƴaƴansa sune akwai Asad akwai Abdul Muttalib su biyu ne ƴaƴan da Asad da da Abdul Muttalib wa Abdul Muttalib lahu asharatu aulad Abdul Muttalib yana da ƴaƴa guda goma akwai Abdullahi akwai Abu Talib abu akwai akwai Abu Lahab akwai Abbas akwai Hamza akwai Zubair da dai sauransu bai kawo su duka ba ila akhirihim wa kullu man kana min bani al-muttalib duk wanda ya kasance daga cikin kabilan banu abdul muttalib wa min bani hashim waɗannan abdul muttalib da banu hashim fa hum allazina ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fihi hadal ism akan su manzon Allah wannan ganimar su aka raba aka baiwa waɗannan sansala guda biyu abdul munafin da kuma hashim ya'yansu gaba ɗaya su ne zaul qurba waɗanda ake baiwa gado kala usman sayyidina usman yace to mu ma ai akwai inda muka hadu ma baluna nahnu bani abishamsi to mu ma ai banu abishamsi ya kamata a ce mu ma muna ciki to mu don mu ma ya'yan abdumanafin ne to yaya mu ba a saka mu ba yake ga yawa annabi amma banu hashim faqarabatu kana sani banu hashim makusantan ka ne wa banul muttalib hum wa nahnu sawa'u banu abdul muttalib da mu da su ba wajen silsilan gado ɗaya ne wajen dangantakar mu da kai inji Usman qala haula banul muttalib ma farakuna fi jahiliyyatin wala islam su fa a zamanin jahiliya muna tare kuma mun shigo musulunci tare da su ko kuwa can naku ba su shigo ba nan ne fa aka ɗan rabu limawasalatihim li ali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi jahiliyatin wa islami saboda sun haɗu da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin jahiliya da kuma zamanin musulunci ja'alahum humullah bi hadhihi martaba saboda wannan martaba ne Allah ya kai su wannan matsayi duna ghairihim min ulil qaraba to za mu tsaya anan insha Allah dan abin da yawa wai mutuwa ta ce ta kasuwa insha Allah sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba da gaskiyar inna hali in kuma mun dauka daga kan karatu muka ci gaba da ba laifi kowa in yaje ya ci gaba da karantawa Allah ubangiji ya mana jagora Allah ya kare mu da wa alqur'ani da kuma sauyar manzon Allah da kuma soyayyen bayan Allah irin su Shehu Tijani irin su Shehu Ibrahim irin maulana shan da muke tare da kuma dukkan shehunai jagorori zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya gafarta zunuban mu Allah ya saukar da rahama gare mu Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta su a wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yi mana rahama a wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayin da za a yanta su ga barin shiga wuta a wannan a wannan wata Allah Ubangiji duk komai namu Allah ka sa albarka a ciki duk abin da muke tsoro Allah ka mana kariya a ciki Allah ka haɗa mu da alherori inda suke duniya da lahira Allah ka yi wa zuriyar mu albarka Allah ka yi wa zuriyar mu albarka Allah ka yi wa ƴan uwan mu albarka almajiran mu duk Allah ya musu albarka wannan kasa Allah ka yi mata albarka waɗanda ka danƙawa wannan mulki a hannunsu Allah ka sanya su zama masu adalci Allah ka haskaka zuciyarsu Allah ka sanya adalci da gaskiya da amana a zuciyoyinsu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wa la ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-aziz wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin